أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد رسول هداه الله بالعلم بعددا رسول هداه الله بالعلم وفاتدا وراها له جبريل بالوحي واقتدى وراها له جبريل بالوحي واقتدى يجل عن الأمداه قد زادت المدى بدين النبو تجاوز المدى na wani nuskar ta an sami bambanci da wannan رسول هداه الله بالعلم فاجدا وراها له جبريل بالوحي والسدى يجل عن الأمداد قد جاوز المدى يجل عن الأمداد قد جاوز المدى زواهره نور بواديه هدى ولا سوى ذكر ولا وامن لفظي سوائره نور بوائره هدى فلا سوى ذكر ولا وامن لفظي سناه على نور الكواكب مرسل سناه على نور الكواكب مرسل يشيد أركان التقى غير مختلف يشيد أركان التقى غير مختلف فأذها على التأذير من كل مبتلي فأذها على التأذير من كل مبتلي سلام تقاد الجاهلية من جري بنور دليا ليس يكفى على لهذه زلا مبتقى للجاهلية من جليل نور نبي ليس يكفى على جهلي رسول هداه الله بالعلم فاتدا وراها له جبريل بالوعي واقتدى يجل عن الأمداء قد جاوز المدى زواهره نور بوادينه لا بلا فوجه بكر ولا وامن اللفظي سناه على نور الكواكب مرسلي يشيد أركان التقى غير مرسلي فأذها على التأذير من كل مرسلي سلام تقاد الجاهلية من يلي بنور نبي ليس يخفى على لهدي رسول هداه الله بالعلم فاجدا رسول هداه الله بالعلم فاجدا رسول هداه الله للعلم فاجدا رسول هداه الله بالعلم فاجدا فراها له جبريل بالوحي واقتدى ورعاه له جبريل بالوحي واهتدى وراها له جبريل بالوحي واقتدى ورعاه له جبريل بالوحي واهتدى يدل عن الأمداه تجاوز المدى يجري عن الأمداد قد جاوز المدى يدل عن الأمداه تجاوز المدى يجل على الأمداد قد جاوز المدى ظواهره نور بوادينه هدى فلا سوى ذكر ولا واو باللفظ نواحل نور موادينه لا فلاس وفي فكر ولا وهم باللفظ ظواهره نور بوادينه هدى فلا سوى ذكر ولا واو من لفظ نواحل نور موادينه لا فلاس وفي فكر ولا وهم باللفظ بناه على نور الكواكب مرسلين بناه على نور الكواكب مرسلين بناه على نور الكواكب مرسلين بناه على نور الكواكب مرسلين يشيد أركان التقى غير مرسلين يجيد أركان التقى غير مرسلين يشيد أركان التقى غير مرسلين يجري ذاك على الدخول غير مجرد فأتاها على التأثير من كل مسير فعلى على التعديل من كل مبتل فأتاها على التأثير من كل مسير وعلى على التعديل من كل مبتل سلامتنا للجاهلية منجلي بنور نبي ليس يخفى عن هلال سلام اعتقاد الجاهلية منزلي بنور نبي ليس يخفى على العزيز سلام اعتقاد الجاهلية منجلي بنور نبي ليس يخفى عن هلال سلام اعتقاد الجاهلية منزلي بنور نبي ليس يخفى على العزيز
رسول هدى رسول هداه الله بالعلم فجدا وعاله جبريل في الوعي وارتدى يجل عن الأمداه قد جاوز المدى زواهره نور فوائده لا فلا سوى في فكر ولا وهم باللفظ فناه على نور الكواكب مجري يجير حتى يلتقى غير مبتلي فأذاها على التعذير من كل مبتلي سلام اتقان الجاهلية مجتلي بنور نبي ليس يخفى على لحد رسول هداه الله بالعلم بدلا ولا له جبريل بالوحي وابتلى يجل عن الأمداه قد جاوز المدى زواهره نور فوائده لا فلا وفي فكر ولا وهم باللفظ فناه على نور الكواكب مجري يجير أركان اتقى غير مبتلي فأذاها على التعذير من كل مبتلي سلام اتقان الجاهلية منجلي بنور النبي ليس يخفى على لهجي رسول علاه الله في العلم فاعتدى ورام له جبريل بالوعي واهتدى يدل على الأمداء قد جاوز المدى زواهره نور فواسده لا فلاس وفي فكر ولا وهم باللفظ فناه على نور الكواكب موتلي يليل أركان التقى غير موتلي فأرى على التعديل من كل مبتلي سلام اتقان الجاهلية منجلي بنور النبي ليس يخفى على لحظي
yace rasulun kabar ne mubtada din mahzubi ne taqdiru huwa ai huwa rasul manzan Allah kuma manzan hadahu Allah wanda Allah ya shirya da shi fa hasana sai shirya to da me Allah ya shirya da shi da sai bil ilmi da ilmi ilmi ne babban mu'jiza manzan Allah ita farkon wahayi da aka bada masa ikra duka wannan al'umma in ba mu karatu ba an fi karfin mu. da karatu za mu gaga in ba mu karatu ba wani da addinin mu shi ne addinin karatu shi ne lafazin farko na wahayin da aka yi ba ke kira kuma sunan littafin na kuma gaba ɗaya ɗin gurgur al-qur'an abu karanta sannan al-kitabu don ka koya mana kuma bayan karatun mu hada da rubutu na hada da rubutu shi yasa idan idan ba mu karatu ba za mu ci gaba da zama a baya kullum wanda ya karatu shi ya sa kullum haka duniya ta ke to musulmi sai mun tsara dajewa kuma an zabi karatu ni na gaske domin abin karatun da ake yin sa kawai gurgur fahimtar ma me yi a cikin karatun ba ba kowa ne Allah yake ba shi sannan kuma mu san a hannun su wannan karatun mu san a hannun su wannan karatun mu abin karatun da in an jawo zai yi kamar da sai sai a gurbata shi sai a shigar da son zuciya sai karatu kamar da sai amma akwai son zuciya abin na amma karatu ba za a yi a yi shi na gaske shi sa duk wanda ta al'umma da babu masu karatu a cikin ta ta samu matsala in ka kalli tsarin musulunci tun da aka yaƙi yaƙi tun zamanin sahabbai aka yi buɗe kusan garuruwa shiga duk wata ƙasa ko wasu wata daula da take shiga musulunci ya karya ta dawo ƙarshen musulunci a lokacin inda Allah ya ce maka jagororin musulmi na zamanin su kai ruhu suka ce zuwa tashi da wasu in ba a yi ba wannan shugabancin da muke yi da kowa ya bi ko ba daɗe ko ba jima sai mun dawo a ƙasa sai a ga me yake mana jagoranci shi ne alƙur'ani to mu ɗauko alƙur'ani me za mu yi shi shi ne aka fara bincike a cikin alƙur'ani ta dalilin bincike a cikin alƙur'ani aka fita ilimin adam aka fita ilimin nadaji aka fidda ilimin balaga aka fidda ilimin nahau aka fidda ilimin mu'jam sai ulum suka fara fitowa idan mai ilimin likitanci ya zo sai a auna da likitancin da yake cikin alfa'ani sai a maida shi kasa saboda an fidda wasu alhakam na nusus na cikin alfa'ani idan mai ilimin tsaro ya zo sai a ɗauko maganganun tsaron cikin alfa'ani sai a karanta a mai da shi kasa duk wani tsake da wani kisa kama da shi da ya zo da an kula da alƙur'ani sai ko ba kasa sai musulunci ya tuna daula umayya daula banu umayya da shugabanci ta kai shugabanci ya ƙara dawo ba ne hannun musulmi daula abbasiya suka tsara taba wajen shekara ɗari biyar ta faɗi daulatul asra aka zo wannan dauloli suka yi yanke asra ita ma ta ɗauka daula usmaniya su ma suka mamaye a sai lokacin da abubuwa suka lalace sun zuciya ya shiga ilimin yi ƙasa sai kuma tura ta karya daula sun suka ɗauka su tun da tura ta ɗauka da maka suna yi bincike suke yi bisa haƙƙin da gaba na ƙara gaya mana mu ma ba za mu samu ci gaba sun yi kawo kaga wannan baitin zaburau ba ce ga dukkan musulmi rasulun hadafin lahu bil ilmi ma'adala a kan ilimi Allah ya dora ci ku ce annabi ne da Allah ya shirya da shi zuwa ga ilimi ba haka da sai shirya وراها له جبريل بالوحي وابتدا جبريل ملائكة جبريل راها وابتدا يا زود صافا يا زود يما بالوحي يا وحي nan ya faɗi safa da yamma ne ya wato da farko da ƙarshe amma ya zo da safi ya zo da hanci ya zo da rana ya zo da yamma ya zo da dare ya zo da asuba ya zo a halin zaman gida ya zo a halin tafiya ya zo ana zuba lafiya ya zo ana yanki ya zo ana sallah ya zo ana zaune a kowane irin yanayi ya zo a shehu ibrima yana cewa mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam su dubu ashirin da hudu ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zo wa annabi musa alaihi salam su dari hudu ya zo wa annabi ibrahim su arba'in ya zo wa annabi ayyuba so uku annabi isa da annabi ako ya zo musu so hudu in ka hada sai ka akwai mahai shi kadai sai ka zo mai so dubu ashirin da hudu ya zo ka safe ya zo ya mai zo ya zo ya ce dawo in ramadan ya kama ya zo ya zauna sai mu darasa alqur'ani kamar musaffa ya karanta shi ma ya karanta haka suke da mala'ika su aka gama sai ya ce yadda Allah ya saukar haka ka karanta to baɗan suka yi wannan jibril ya faɗa masa wannan kalma in ya fito a laifin salatu duk abin da yake gidan sa ya bada bayan waye saboda wannan daɗin sai ne ka kyautarsa akan kyautarsa sallallahu alaihi wasallam shi ne shekarar da zai wa baki me yace ce wannan shekara ce jibril yana zo min bi sauka su ɗaya ce amma wannan shekarar na ga ya zo min su biyu ana isha Allah ƙara mace da ce me wannan yake ne ta ce ina jin daga wannan ba za mu ƙara kuma haka ne ya kasance ya ce ya jillu anil amdahi maza Allah ya zarfin yabo kuma wannan yabon kan zawo zarba da ko da ya wuce yadda ake cewa ya wuce ya yi zurfi an yi jewa wannan yabon ya yi kaɗan a galibin annabi shi ba wani yabo da zai iya biyan da kyansa alaihi salatu wassalam shi yasa duk mai yabo in ya yabo kamata ya ɗau baitin wani mawaƙinsa da yake cewa ولكن مدحت محمدا بمقالتي فلقد مدحت مقالتي بمحمد ce in an ji da yabo manzon Allah da muryata alal hakika annabi ne ya murya inda har Allah ya yi da ambata annabi da wani muryata domin yabon mai yabo ne ne ƙara annabi ba abin da yabo ne ƙara annabi amma wanda ya yabon ba shi kuma zai ƙaru alfarmar annabi da haka kaga yabon mai amfani shi sai ce in na yabe shi Allah hakika shi ne ya yabe wanda in majahatu Muhammad bi makalati fada kad majahatu makalati bi Muhammad yace yabon murya tsani da shugaban alaihi salatu wassalam ce zawahiruhu nurun zahirin sa hakili bawatinuhu hudan batinansa shirya ne in muka koma can harafin babu can kuma cewa ya bawaɗin hulurun zawaɗin guda nan kuma zawaɗin hulurun bawaɗin guda batinan da zahirin haske ne shirya ne batinansa haske ne batinansa shirya ne zahirinsa haske ne zahirinsa shirya ne alaihi salatu wa salam halittar da Allah ya ba kowace halitta bace take yadda batinin yake haka zahirin ya gaban da annabi alaihi salatu wassalam shi ba nan ya fi zahira idan ba za ka rasa tafasar rasulullahi alaihi salam ai ana cewa anwarar mutajen raji da yake nufi wani anwarar mutajen raji mu'jiza ce duk wanda ba annabi alaihi salatu wassalam inda za ka kalli fuskarsa da hannunsa da kafarsa za ka ga ya fito a kan fatar cikinsa ko fatar cinyarsa haka yake fatar cinya ko fatar ciki ko gadon baya inda yake rufaɗin nan ya fi haske a kan inda yake buɗe to shi a dubu haka yake shi inda yake buɗe ne ya haske sai sa ya ce anwarar mutajar raji gurin da yake buɗe ya fi haske alaihi salatu wasalam saboda shi batininsa da zahirinsa duka haske ne duka shirya ne alaihi salatu wassalam fala sahaba fi fikri in annabi yayi tunani ya faɗi abu to babu kokonto duk fikira annabi babu kokonto a cikin ta babu babu kuskure a cikin fikira duk sanda annabi ya ce ayi kaza shi ne daidai to ba ran da wani yake ya gano wannan abu kuskure babu dan babu kuskure a tare da tunanin manzara alaihi salatu wassalam sannan wala wa'ama min lafzi a lafazin ka babu wani ya faɗa a gaba haka ya dace ba annaba alaihi salam wasallam ba shi da wannan fikirsa daidaitacciya ce lafazin sa daidaitacce alaihi salatu wasallam duk abin da ya faɗa haka yake rike kuma haka ake so ka yi shi ba kuskure ne ba sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ya ce wani sahabinsa an yanka akuya sai ce aje a ga so garbata a kawo a ta ji aka ga garbata a kawo aka yayyanka aka ci zama ne da zama da ya ce a je a ga sauran bada a tsawo aka ga sauran bada a tsawo aka yi ya tsara cewa a je a ga sauran bada a tsawo sahabin nan sun ce ai aukiya kar bada biyu ce da ita kristo shi ke ce da ta koma da ta kawo kan da ka dinga kawo kan bada adadin sun da na ce a kawo ba wai magani aka samu ba da ya ce a zasu a kawo alaihi salatu wassalam sanahu mu'tar haskensa da ƙanshinsa maɗaukaki ne ala nurul kawakiri akan hasken saurari an shi haskensa ya fi rana ya fi wata ya fi sauraron falai haka haskensa ya alaihi salatu wassalam ma a wata zamanin tun da saurari ne suke haskar sararin samaniya sun suka yi tar wani sha'awa kisa in za a kwatanta haskensa sai a ce haskensa ya fi na taurari salawatu rabbi wa salamu alaihi sai yushahidu arkanar tuqa mai karfafar rukunin tsoron Allah duk wani rukunin da in mutum ya za a ce mai tsoron Allah ne annabi da ya karfafa wannan rukunin sallallahu alaihi wasallam to ai kololuwar tsoron Allah tana faruwa ne daga yarda da Allah wanda ya da Allah shi yake tsoron Allah wanda bai da Allah ba za a ga sai bai ji tsoron Allah ji tsoron Allah da zai gane ta to ina kuma yadda ga Allah ga wanda ya je ga Allah ai karshen ya take wanda ya ga Allah ya fi kowa yadda da Allah to tun da ku ya fi kowa yadda da Allah na mahala da ya fi kowa tsoron Allah shi yasa ya ce da kun san me na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan ake ci ta kun san abin da sai ta ba kun daka wannan da ne da yawa ta ce kun kun ya da yawa yau saboda shi ya kuma wata da alaihi salatu wassalam da haka kowa tsoron Allah to duk wani abu da za a ce abu kaza tsoron Allah ne annabi alaihi salatu wassalam shine kin shi a wannan bayan gairan mutali bai tawaya ba ba wani baki bai tawaya sallallahu alaihi wasallam فأذها على التعذيب من كل مؤذي الذي يزمن المؤذي الدكا للبانا duk waɗanda shi ya zo gaba annabi sai ya haƙuri ne zai na haɓa haƙan masa zuwa min kusuri alayhi salatu wassalam ko da ku ganganci a cikin shi abu kaza da ya fara a yi maka kuwa sai ce an yi ka abu min zuhairu da annabi ya ce a duk inda zai shi a yake kansa da ya zo ne wa annabi kirari mai kusa ya ce wal afu inda rasulillahi ma'amulu ce afuwa abu manzo Allah a wasa mu ce ba sai ba ba a jira daga da ka zo za a maka ya ce mahalla ka ta kan lafiya ka kana da alqur'ani fihi mawa'izu wa tafsir ya ce kai kai mun hakuri kai afuwa wanda ya baka alqur'ani ya kara shirya ka لا تأخذ لا تأخذني أقوال المشاة وإن كثرت فيها الأقاويل ولم أدرك وإن كثرت فيها الأقاويل shi kada ka kama ni da maganganun ɗin kun suka bisa duk faɗa suke bai ba goma ya yi tafi za ta akuzuni bi akwalin shafi walau azuni walau kasuwar fiye da kawinu ko da maganganu sun yawa a kaina ka abu ya yi kaza ka abu ya yi sai kaka kallo wannan kyale su sai ce in sai ce ni wa ba a fiye mini za ku na su ga hannuna na tura a kan zaka ba zan ce har sai ka ce ka mu abuwa ai ka ga baya fara ya ce kuma abuwa a wurinka ana son ɗan tsaki ana biyu sirri barbo sai ba shi sai waye wajen da aka abu da zuwa yau da ka ce a kashe a kashe shi zoye wannan aka bar shi kafta ai kuma zan ce ya ɗaya ya sha to kowaye ne laifi komai ne bu mutum in ya zo da wani sai ya nemi uzuri ya nemi abuwa sai ya masa uzuri in kuma ya masa uzuri shi ke ya karɓi amma in Allah ya yi magana a kan mutum kafin annabi ya wani ne Allah ya yanke mai kulci to ba ko annabi ya ce na kyale Allah ya sani ba kyale ba ai kai ya taba in an taba ni dai ka ce kyale na kyale amma in kai aka taba ba zan kyale kuma a sanda yake raye a yanka zafin an taba shi aka ce ana neman abubuwa in yi abubuwa tari amma tun da yi wa duk wanda ya taba shi alaihi salatu wassalam babu uzuri to waye yake da nauyin da zai uzuri ba uzuri uzurin faɗa in ya samu muwafaka ta ubangiji ya samu uzurin alayya Allah mana muwafaka yace zalamu utiqadil jahiliyyati mujjin duhun kudurin jahiliya yayi tunda annabi Yusuf duk wani kudurin jahiliya da wannan dukun na jahiliya sai ya yi da ne ya yi bi nuri nabiyyin da hasken annabin da laisa yakfa hasken sa baya kuya ala lahazi bi da kifta kifta ido hasken sa baya kawai yaushe hasken sa haskawa ya kyallawa ya sai sa da yawanci kawo da duk jahiliya yanzu kuma ba su jahiliya amma jahiliya ta wasu wannan zamanin jahiliya karnin haji wasu shirin sunan damu jahiliya ke tunda mun sauka daga kan kun gano abin da annabi ya zo mana shi mafi yawa son zuciya ya ma ne mafi yawa dama ne jahiliya ne in bin umarnin Allah da annabi ai shi ne jahiliya ba an ce jahiliya akwai wanda kaso su zamanin su mun da kai zamanin da aka yi kafin annabi ya zo kawai shi ne jahiliya a mu kalli rayuwar mu yaya alaƙar ta take da rayuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam yaya kan zuciyar mu yake in zuciyar mu tana so aka ce annabi ya ce kaza muna doka daga samu mu yi na annabi kalli kasuwancin mu kalli ayyukan mu mu kalli maganganun mu mu kalli irin zuciyar mu duk ayyukan mu yau da gobe mu kalli su yaya alaƙar su da aikin da annabi ya zo shi in akan layi yake to ba jahiliya ba kun fada ta daban namu daban shi ne hakikan jahiliya Allah ta'ala ya mana Allah ya samu dace alhamdulillah